أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara haɗurin mu a markazu ahli sunna wal jama'a wanda ke ngwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 23 ga wata na Rabi'u Thani hijira shekara 441 wanda ya dace da 20 ga watan 12 shekara 2019 a darasi da ya gabata mun tsaya muna cikin suratun nahal mun tsaya aya ta 59 kina yau insha Allah za mu tashi aya ta 60 daidai kayan nan akwai tambaya guda biyu wadda suke da alaka da juna cewa ina ga dan uwa ne ke son armi dai ka magana ko da zai arman alama ina ga tana aikin bariki mas'alar harko ya ji ana rigima nan da 'yan kwanaki a saudiya na ba mace uzunin tukin mota to shin wai tukin mota ne haramu ga mace magana tambaye kenan yan wa masa'alar tukin mota ta mace ba yanzu ba ne ba wannan na yanzu da ya zo ya hau ya yi maganar aka kukuta maganar haka ya tamayin da bata kai ba kahin ma ya zo da jimawa tsakanin malaman saudiya da irinsu albani rahimahumullah dukansu an yi wannan magana wanda su sun tsaya a kan hukuncin da suka hukunta a saudiya mace ba ta tuka mota kan wata matsalaha da wani kare banna amma wannan abin wai ba hujja ba ce ba wadda za a yi ba da a shar'ance a nassi ƙur'ani ko suna wanda ya kawo na magana matsalaha ce ta wuri da wata budurwa albani ramawallah ya cewa dan kware ya bugi su kan magana ya ce ba ku da wata madogara da za ku haramta mace ta tuki don ba hana mace ba hawa da kuni a lokacin manzana yana rayu mata sun hawa da kuni abinda kurin aka hana ka ɗaya ta ko balaguro ta ɗaya amma ta hawa da kuni tana hawa to idan a wancan zamani mata sun hawa da kuni ta yanzu za ku haramta hawan mota kuma shi hana tukin macen kuma a diba ɓanna da ya kawo duk abu inda ba Allah ya kawo shi matsala za su hana mace sun hana doka mace ta zuba mota amma za a ɗauki mai kuɗi ɗauki ɗan gida yaro in ma mutumin afirka ko mutumin indonesia ko ba masiri ya ga tuka mata shi ya kai ta inda ya ga dama wane yi aibun aibu ne ka ba wa ka ba ka ba mata ga mata mata da duro ba ba ɗanta bane ba ba ɗanta ba wanta bane ba ka gama ta da ɗan gidan kai kai ta inda take so wannan ba laifi bane amma ya zama ta zuka mata da kanta wanne fa'ida wanne ya kare bannan banna ce an banna ce wancan ya banna na gama ta duro ba za ka kwa saudiya za ta tsaya ta tsaye da mota ta ne kusan duro ba a san ba duro ba ta kasi zuwa can ko ta kasi ki ta shiga mota su yi fili su kare ta shiga mota riya su ta yi baka dama ka ce yasa saboda tana da haƙƙi ta yi dan wadan Allah wanne zai in banna ce a ba ta dama mun misali duka motar ta waye ita ce diyanta ta je cikin da ko da ta je cikin da ta yi me matsale ta ce wajen aiki ba ta ita ce ita kadai ce ya danta ko ta kadai da ta hawo misali yanzu bayan kabu kabu ko kaddara ta kasi ce da gama ta da alaka dan ta kasi da ita ta zuka kanta da wata alaka wani haka doka duk in ba Allah ya kawata ba ko a kawata ana samun kuskure kanta to kan ku doka wani abu ne wani sakin yayi a abu ne malamin da jimawa malamin da sun inkarin hana mashrikin wata ta tuka mota da kanta balacin gari zai yi kare annan akan wani tuka mata duk masu magana kaga suna durobobi har malaman suna durobobi wasu bayanan su na gaskiya magana za a ji gudan take ciki gaskiya da ta kamata ka kawo kabu kabu an kawo ku haƙuri gaskiya magana wanda ta tuka da kanta kai ko inji da gwamnati ta hau inji ta sa sutura ta musulunci ta hau inji ta tuka ta daya ya yi kaje banna da ta hau bayan wani kowane ta haka yi nan kullum shari'a ba tsin take wani ya kashi wani masalaci ce da ruwa shari'a ka amma kama ɗauka wani abu ne ka'ida ce mace sam haramun tuka mota a haka ba magana ta biyu ta maganar aikin mace yan asali a musulunci ya tsara mace ta kula da gida namiji kula da waje asali shaka tsara kuma shi ne tsari lahiye inda za a bi shi yau ka diba tarbiyya irin uwayenmu suka gabata ku goma a gidanku mamma ku ta muku wanka ta gyara ku ta kula da ku kuje ku dawo ta tana jiran komi tana kula da ku in ta muku tarbiyya kuka mori babu ku an zai ɗanka ɗan mutum iya morar ƙoshi haka bai shi bai morar ta kwasa ne ta je aiki ta wuni dama iya barci dama ta wuta iya barci ta dawo da rana ta gaji barci za ta huta dare ya yi ta dawo in mutum tana preparation an mutum ƙarfin lafarci tana preparation mijin ma babar wanta da shi tana kula da farfarsun abin da ya jami ta kenan ta kare ya yi barci ban ma ya barci kenan ka ga da ta bar shi da yawo ko ta alƙawai ba ta tafiya ko ɗaya ya zai a zo ɗaya baiwa ya zo ɗaya baiwa a mori uwa da aikin bariki to amma da rura ta kawo su musulmin da musulunci ya ba mata gata ta zama ɗan lele a kula ko matsalarta a gida a kare mata a ba ta duk rayuwa a kyauta mata rayuwa ta cikin gidanta to matsalar su musulmin su kuma mazan suke su suka taka dokar ta Allah za ka ga mace misali mutum a gidan da yawa kan samu haka nan wani matar kullum sun tana gida ne zai hoto ya more tana gida ya shiga ruwa ya ci kwashi ne shu ya ci wane ne ya ci ordebe tana gida da yan daɗi ya ci ta tsaya can don a kullum ajizar akwai ɗin da ɗaya jika musu ajizar kare goma to wannan wani kuma za a waye gari ma matar zai sake ta ɗaya biyar shi da wani goma ma wallahi ɗaya zai sake ta ka amarya kuma ya koyi ta gidan ubanta an san mace da ɗaya take bata iya barin ɗanta daga ta yanzu kula wani zama matsala sai ga kai ka sake ka bashi ɗaya ɗaya ya koro maka goma gidanka haka ke ba Allah ka ce ka suke mazan dewa sai ya koro ma ɗaya goma gidanka kuma dai ka bashi kuma da ka iya sannan ka iya mawa ruwan shi wallahi ko iskan ce zama abin da zaka ce ma dole ka rike su dole ka rike zaka yi dole ka rike su ba da iya dole ka rike su to wannan wani ma kuma abu da yawa yace wakana irin wannan kaga ka darura ta sa mata kuma ta basu kowa ta neman su ma su yi aikin tunda kai abin da ana maka baka sarkewa shi ne magana kenan kuma so da yawa yan kuma bayan al'adu namu na an bar addini bayan mutuwa ba ba mai taimaka ba kula da mai marayu kurin an kare sadaka an ci an ci biki an watse biki biki sadaka an watse kowa ta barta iya a kawo kuɗi a watse na Amurka ya kawo na kudin shekara mai kawo an kama kudin sadaka an watse an bace an ta amma daga wani ɗiyan ba mai kulawa da su Allah wata inda hidda ta daka ci abinci to kaga wannan shi ta aika cika ta aiki to a kina an akwai darura da yawa da suke kawo mata ku ce musu ake matsalar ci bayan wannan za ka ji kana faɗa yanzu ni mata ta ba ta wata alkita kana faɗa kai namiji in ba ya aikin ba mace ta ba ta aiki ba ta ta wa ta mata ka in mace ba ta aiki ba wa zai kula da mata kai ta kai saudiya suka lokacin suka sa magana mata su shiga yan sanda a mace polis mace wane ne an kun ga saudiya da ana binciken tsaro ana lalamin ana lalamin mata da namiji lalin mata kan mace wa zai kawai da lalime ta dole ya lalima ya daga jaban sa ruwa cikin gabi a ciki ko a aeroport ko hatta za ka harami a harami don fitina a harami tsoro ake yanzu suka da ban kuna yin fitina ba ruwan su ko ba ruwan su harami nan kun shekara biyu aka yi harami ana kama su ga su ga harami suna kunsu kai hari aka yi aka kama su suka shekan su ko to ne yanzu da mace da namiji da mace da mace ta yi kaga wani ayyukan sanda ne duk wani ayyukan wasan gaskiya akwai daruwa ta hanya dewa da daruwa take sa kuma manzara yana raye mata sukan je garka aiki na nan aiki ne misali na wannan jabi da ka cewa halata an saki halata ta tafi garka ta gama da wani cikin sabai hanya suka mata ke zaka je garka su kina cikin idda ta ce ita ko mu ya rasulullah ka ji gaji abin wani gamin ya ce ki je ya ce ya ce tafajuzi na halaki fala'allaki asa an ta saddaki biya au ta fa'ali ma'rufan ya ce ki je ki aikin garkarki iyawa ki sadaka ko ki ta alkhairi da abin da kika samu ba ki bance ta na garka hanyar zuga da wani ya ce ba ta kata je kiranwa haka mata annabi yana rayu an je yaƙi rancin hudu mata suke fasma suke likita ga mazan bukata ta kama mata mata suke wani mujijiya su mai fasama sami mata a gyara ya gusa mata suke annabi ya rayu da ruwa ta kawo yanwa haka kullum musan sha ne ka taba wani suka tafi irwaki kullum kana rawa kai rayuwa da yanayin ka san yanayin da kake ciki kaga wani a wani yanayi kai kake ciki wata daruwa kake ciki da gaskiya magana illa kurin abin da a ce mata su ji tsoron Allah da suke cewa idan an ɓarya da sata da dole ƙamshi ita ba za ƙamshin ta kenan akan samu mata a wajen aiki suka bar hanya suka shiga ma'aunin da dace ba wani shi ne kamata su kuma matan su ji tsoron Allah in ta kama ta ji aikin ta ji tsoron Allah na magana na musulma ta kare kanta da duk wanda ta ce cikin shi zamu iya cewa amma a ce haram ba arman su zuru mata ya ta fa'inta da kace zai ta nan garin misali ko a Nijar ba arman mata masu aiki dole mata miliyaka me kace aiki nan zan za aikin macen da ta kashe alimi saboda aiki ka ce kata aiki ka ce kamar wata hirin da hirin a baramin ba hirin da bar armin ta zai ta wani yawan ka ce kun ba armin su an yi wani aka kashe armin don ta samu aikin hirin da bar armin to ya kace yanzu harmin su haramu ne ai ka ka abin fitina wani mu san halin da muke ciki da ruwa tana halin ta komi lalle asali mu kamata mu kula da su komi kamata mu to ko a wannan halin ma akwai wuraren da ya kamata matan su yi nan zuwa kudi ta likita ba jinakula goma da wasu mace ɗaya ko biyu masu kula likita mata mun sha maza ne kin da mata musiba za a yi ya za a yi kuma kana da gima mace ta baka kaje kana maka an akwai da ruwa da yawa kan mu ce kurin abu guda kurin haramu na gaba ɗaya a ka'ida asali mace ta tsaya gida kula ta to a halin da ruwa idan ta je kurin ta kare kanta Allah ta muke mu za mu tashi aya ta 60 da insha Allah musamman da alama suratul nahl
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم lillazina la yu'minuna bil akhirati masalus saw lalle waɗanda ba su imani da ranar lahira suna baka mummunan misali ga Allah dangana mu Allah diya dangana mu Allah mata dangana mu Allah abin da bai dace gare shi ba walillahi al-masalul a'la Allah na da misali maɗaukakin da Allah ya ɗaukaka ya tsarkaka kamar duk abin da suke danganawa ko suke saba da kaskanci Allah maɗaukaki ne kan dukkan abin suka saba shi mana wanda bai dace ba na dangana ɗaya kaga Allah huce wannan Allah mabuwayi ne mai iko ne malici ne bai bukata kowa bai bukata abokin tarayya wa huwa al-azizul hakim kuma a lokaci guda shi Allah al-aziz ne mabuwayi ne mana al-aziz mai abin da ya so ba abin da ke gagara da shi abin da ya so ke yi kuma lokaci guda alhakim mai hikima ne iya abin da ya so kuma iya ajiye komi a wurin shi ci gaba
ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
nan Allah subhanahu wata'ala na bayyana da jimirin shi ko haƙurin shi game da bayan shi walau yu'akhidhu Allahu an-nas bi zulmihim inda har Allah zai kama mutane dalilin laifin zunubansu daga an ya kama ma taraka ala zahariha min da ma taraka alaiha min da Allah da bai warwa duk wani abu mai tahiya ko da ƙwari kasa kenan ba abin zai iya rayuwa saman kasa ba abin zai iya rayuwa a saman kasa inda har Allah zai kama mutane kenan laifin su ya kai Allah ya halakar da komai a saman kasa daga mutumin har dabbobi dan cewa Allah subhanahu wa idan ya koda musiba ina ina ta shafa kowa cikin sahih bukhari cikin sahih muslim manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza arada Allah bi qaumin azaban asaba al'azab man kana fihim kuma sun rubu su alaniyati in Allah ya so azaba ga wata al'umma Allah zai ku azaba ga kuta shi kowa hakkarin har ba wani yaro wannan wani yaro kaza al'umma wata musiba har yaro Allah zai halakar da kowa amma kuma Allah zai tada kowa akan nishi kina ko laifi da za ku janyo mutane sai ka ce idan ga ana banna ka ce kawai ruwanka tunda kai ba ka yi a kai ma ba ta barinka kai ma ba ta barinka duk a gallaka ta fitina sai lalata wata fitina da ga tumin zan mu khasa mun kuma khasa ku yi tsoron fitina za ku janyo ba ku ga ta shafa ba ku shafa wani za ka janyo fitina ce ko da rigima ne ko da yaƙi ne aka janyo yaƙi wanda yaƙi ga take shafa wani lokaci yan uwa a Najeriya ne wani gari ana ana rigima tsakanin arna da da musulmi a wani gari wasu 'yan wazifa suna wazifa suna Allah Allah suna na Allah kenan ya ce ga wasu motsin da suka yau tsakanin zala ne su tsakanin zala ne da kirista suna wasu tsakanin zala suna Allah ya suka zo ɗaya sun mulki suka kashe su suka kashe su bari duka labarin suka bari wasu wasu ne wasu kirista ya zala ne na wani kirista ɗaya zala da ɗan dakika kenan magana cewa Allah Allah idan wata alwa tana iya shahar da kowa da kowa to amma Allah na haƙurin Allah ya sa sai a yi laihin a yi taɓanna Allah ya ba ku dama har aiko a yi taɓanna ma Allah ya aiko da wani manzo wannan manzon ya zo dan ya muku ya kiraye ku ya muku fadakarwa kaza ba kyau kaza ba kyau ku yi tsoron azabar Allah akwai azaba kaza wanda ya amsa kira ga sakamako mai rabo ya shirya wannan rabo zai tsaya kaga nan kuma Allah ya kyale su he lahira wasu abin ya daga da wani wasu Allah sai ya so wasu sai kuma Allah dan ya zama aya ga wasu dai wanda Allah ke halakar da al'ummi da yawa aya ce ga wasu amma wa'annan inda Allah su hema kowa haka Allah halakar da al'umma dalilin zina guda dalilin liwadi yanzu abin da ake na da ya kai da ake nan ya kai na dama amma Allah iyayi ne da ku ayin shi ga hoyin da yake masa aikata inda ya so hema kowa haka amma Allah hakurin Allah ya sa a yi taɓan nan a yi taɓan nan Allah kuma ɗaya ka tuba ka shekarar ishirin hamsin kana ɓanna yau ka tuba koma ga Allah Allah sai gawarta maka kuma ya ɗauke ka bawa na gwargwadon imaninka ya ɗauke ka bawa na ƙwarai ka mutu ya sa ka gidan aljanna sai Allah kenan Allah ka iya Allah kenan kenan Allah iya da jimiri iya da haƙuri inda zai kama mutane da zaluncinsu ma ta raka alaiha min daba da bai bar ba wata dabba abu mai tafiya kuma menene da bai bar komai ba mai tafiya a saman ƙasa walakin amma ba dan ba a ƙuba ba ne ba ba dan bai iya ba ne ba yu akhirhum ila ajalin musamman Allah komai ya mai lokaci an gani mutanen nuhu shekara nan akai dubu akai ma hamsin tawazi kamar kan ba komai akwai azabu na mun kalgadi azabar Allah kada zo muku kayan ku zo ku tuba ga Allah ku koma ga Allah suna da shekara nawa shekara ta mun shekara min da san ga zaki shekara 100 200 abin ya yawa kace ga kurma ba ta yanka ne ma kun ma kun haka tai lokacin azabi zo ba sai da yazo kuma Allah gama da su tun annaba haka ta da aka ta duk suna kira ji ake kamar shi ne ne ina azab aka azab aka azab aka azab gaskiya ce Allah ba ruwan shi da munka ya ma komai lokaci yace Allah yu'akhiruhum Allah yana jinkirta musu kal azaba li ajalin musamma dan wani ajali wanda ya ambata shi ya san lokacin eh ya san wani lokaci ne a yanzu ne kai tsaye ko ma sai lahira don abu da anan Allah haka yana mutane su yi hankali da talalar Allah fa'iza ja ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala taqdimun idan lokacin da Allah ya musu ya zo nan na mutuwar ne ta ba azabar haka ta sabka azabar ce lokacin ko ta al'umma ko kowa yayi Allah bai musu jinkirin sa'a ɗaya na sa ka da awa na sa a muke karantun lokaci ko kaɗan ba a bisa jinkiri ma'ana misali za a yi a ƙarye takwas a ce za a kai takwas da minti ɗaya a bari da minti ɗaya kuma wala staqadimun kuma haka ba a yi ba minti ɗaya cik tana yi abin alaƙa iya yi ta kuma abin zai wakana Allah mai haƙuri gabanin shi me ce gaba ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون daga cikin mugun aikinsu kuma gane kuma da haƙurin Allah wa ya ja'aluna lillahi ma ya suna sanya ma Allah ko suna dangana ma Allah abin da ba sa so mun karanta yanzu ke kyamar ɗiyamaci amma su dangana ma Allah ɗiya mata mala'iku ɗiya Allah ɗiya Allah ne mata suna dangana ma Allah abin da su ba sa so wata sifa alisatum kadib kuma halishin su iya iya sama wata ƙarya cewa wai annal umul husna kare da suke cewa wai wai su yanda a nan duniya su ne manya masu kuɗi a gari masu faɗi a ji su ake ji a gari to a can ma lahirar haka ne haka suke gaya musulmi don ka mahiya ga mahiya ma bayan masu imani mai yawa ya ku bayi ma masu kuɗi ba a gari ba daga mahiyan gari masu girma da da ikon masu kuɗi ga mahiya wasu masu Allah mahiya mai yawa bayan Allah haka suke to yasa ga wannan a nan duniya su ne masu gari masu faɗi a ji to a lahirar ma haka ne na maka yi a can ma haka ne mu ne a can ba wannan haka suke wani ya ce lajara mana tabbas babu kokonto tabbas abin suke wadi karya ne ba haka ba ne ba an na lahumunna tabbas kaka yi shakka gobe kiyama babu wata rayuwa kyakkyawa irin ta duniya da suka samu gobe kiyama ba su illa wuta wuta Allah ta fata musu gobe kiyama wa annahum mufradun kuma wannan wuta za a yi nan da nan su ne ake noma fari mata alfarar wani zai haɗu zuwa wani wuri kayan kuji su ne a wutai eh kiran ba magana rayuwa da suke ɗan duniya cikin kyawun hali a ci alhara ba ba haka ba ne ‘yan wuta ne ko su ne yawan fari tashin fari za ta yi ci gaba Allahi laqad arsalna ila umamin قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم
تالله أنت يا تكلم رنسوا ما يكري كم بالله والله تالله رنسوا تكري قولوا له بكري تالله الله يرنسي كشي ya rantse da kanshi da Allah laqad arsalna ila ummi min qablik na annabi na annabi ana ci annabi annabi tasaliya ana ba shi hakuri irin abin da yake gamuwa da shi ko ya gamu da shi na kyama na wulakanci game da kira da yake a cikin al'ummar shi iya ga kamar abin abin ya dame shi ko iya da dame shi shi ne ake ga mishi a kaka damu wannan ba kai bane ba harau tallahi Allah ya rantsuwa laqad arsalna ila min qablika mun aiko ma al'ummomi kahin kai da manzanni daban-daban fa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu aikin suke mara kyau suke ga ai shine shiriya shine gaskiya hatta qurayshawa haka suke gani manzo Allah shi ka da abu ka tsoro shi ka abu sabo su ne cikin gaskiya ha abu su nake adda ya Allah dole ka mana ka tsoro sabo abu Allah ka halaka da shi a yake madan na kun udu ne yake ce Allah ka ya Allah ni Muhammad dole ka abu sabo ka Allah ka halaka da shi ina ina makan shi adda ka kana shi a wajen shi su suke kan gaskiya manzo Allah ne ya bar hanya ya ratsi ya bar addinin uwaye ne ga kanu su sai uwaye ga kanu ya ce ba haka bane ba Allah ka halaka da shi fahu waliyuhum yau to a yau shaitanin shine waliyunsu yanda a duniya suka rike shi haka a lahira ba Allah ba kenan Allah shine mun lazin amanu shine masu me yaka da shine wali masu imani wannan kafirin lan wala lahum alaci amma ka ba su da wali ma'ana ne na kware ne hanu shine wannan ana ga ahudu ne lokacin da kora ta kora annabi sallallahu alaihi wasallam kawure sun gano inda yake sun ritsa shi inda yake an masa mai kai jini iya zuba har dukkan shi an kare ni haƙuri ramanta ya mutu ta kai abin ya kai gaya sun san ɗaunin sau sabai sun ɗallaɓe abin ya kai aka ce maka ya manzana ya mutu an kashe shi a nan abu su fiya manzana shi kuma ya laɓe ni a nuri suna na mashan sa sashen jini ce wasu abin sun laɓe an yi shuru can abu su fiya sun mutu numan kashe su ya kira ce ya kira ya muhammad ce ya mun gama da shi abubakar ya shuru ce mun gama da shi kowa ya gama idan gama da shi a nan ke cewa lana uzza wala uzza lakum eh muna da uzza kuma ku da uzza a ka ta gashi anan da iya kiran muhammad shuru annabi ce ko ku amsa mishi ku iyale shi ko ku amsa mishi abubakar mun gama da shi ya ce umar ce ƙarya kake umar ce ƙarya kake ita ƙarya kake kuna na raye shi kuma ka kaburi ya ke mu zalla kyale a kuma ka kyale ma ce abubuwan mace ce ƙarya kake ce kada mata ce wani ma muna na raye iya alfakarin cewa lana uzza wala uzza lakum annabi ta kuma da mushi zakuna mushi ku ce lana lana lana mana wala wala lakum muna da maula ku kuma maula muna da maula Allah shi maulana wasan da abin da ka aud kenan Allah shi ne wali masu imani amma shaidan to yadda a duniya suka jibinci shaidan suka hane shi to lahira ma shi ne waliyinsu yana kusa mai taimako ba su mai taimako walhum azabun alim suna da azaba mai tsanani gobe kiyama wa ma anzalna
alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa huda وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وما أنزلنا عليك الكتاب ما أنا أزو أحد أنا مي مدين سبقة القرآن على تب مسابقة مكة بدا وانا لتايم القرآن إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه سيدان كمس بياني irin din rikici da ka isko a cikinsu kan abun bauta kaza da matsayin Allah da matsayin kudakan su rigima da suke aka samu a duniya ka zo da an saukar alkurani don ka yi bayanin ga hakikanin gaskiya suna cikin rurusa cikin hayaniya kowa da irin an mota shi an ka dauka ai hudawa ne haka ne an sarin haka ne an shirkan ma abin da daban kama kama ya yawa an saukar da alkurani da ka zo ka musu bayanin rikici da suke ciki da suke na ajiye rigima a koma mai Allah ce ya ku kan kan shirya ce hudan wa hudan wa rahama qur'ani shirya ne ga wanda ya bi shi wa rahama rahama ce ga wanda ya imani da shi kenan ga yanzu ta aje hayaniya a komo alqibla guda kowa ya ji nashi kai mai wannan kai mai wannan kowa ya je a komo kan hanya guda ta shirya shine manufar sabkar da alqur'ani don haka a kullum duk wutar kima zai hata yin kiyama babu wajen warware hankulan qur'ani ka ci ana kaza bai kaza ana kaza a ina aya ina sunna babu kenan ka zo ka bukwa yanzu kanka huta duk da ra'ayi ne nawa ne ka bi nawa ne da ke nashi ne ya cika haka ne amma gaba da ka aije naka na garinku na kakana na kakana na kakanka kowa ya aije a zo a bi kitabu wa sunna kuma sunu ala fahmu salafu salih Qur'ani da sunnar a rike su kuma yanda wanda suka gabace mu suka karfance su haka za mu bi su da rike Qur'ani sunna akan masu kan akan ra'ayi duk ma wani ra'ayi wani maballaci zai kawo maka aya ce da abin da dogara amma abin za a kure shi wannan aya da ka kawo a ina cikin magabata wa mata wannan fasara ko wannan aikin da kai dalilin wannan aya ya gabata dole tsuru-tsuru ba hujja aka gane kare bata kenan ya shi zakta kitabu sunna ala fahmu salaf salih qur'ani da sunnar akan fa'inta da magabata na kwarai sahabbai da yan bayan su kenan an saboda kwan dan ka musu ka musu bayanin rigima da suke ciki la tubana lahum la ikhtalafu fihi ka musu bayanin sabani da suke kanshi wa hudan kuma qur'ani shiriya ne wa rahmatan kuma rahama ce ya qaumin yu'minun ga mutane masu imani Allah sama da masu imani
والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون والله أنزل من السماء ماء الله هناك كرا أكأت هذا إبادة أبو دوكوكيش الله شيني أنزل من السماء ماء شيني سبقت دروا دقا سما فأحيا به الأرض da wannan ruwan da ya sabko ya raya ƙasa matatta ta bushe ta ƙeƙashe iska tana kaɗawa yanzu an sako da ruwa kwana ɗaya biyu idan ka koma sai ga tsanwa shar abin sha'awa da busassa ce kuma daman ka taɓa garin tsanwa shar aka waye gari ta babu yanzu aka yi ruwa ta sabko nan ma'ana nan me aya a nan wuri da yau ke kiran mu cewa ya raya ƙasa bayan mutuwa ya ce ka zalika nushura yanan yadda ka ga ƙasa ta bushe an yi ruwa an tada duk tsoro na cikin ƙasa wanda suka mutu suka bushe duk abin da yake a sarki a saman a cikin ta ana wannan ruwan za ka ga ya tsoro inda za ka wata kamera na abin hoto ka je kai filiman wurin da gasiya take hutowa ko ciyawa kaza ko jiga ko menene kai filime yanzu ka aji baɗi an sake zuwa ka yi filimi ka ganka gane wani ne na bana zanen da irin halittar iri ɗaya ce na bare na bar iri ɗaya ne yadda na bare ya lalace yanzu aka sake samun sabu a wannan wurin kai ma wata ran haka ne an binne ka ka zama kashi ka zama ƙasa kan babu komi to yadda ka san yau in ka je gona ka tona baka gani iri na komi a yi amma ana ruwa da abin da ka ya zuru kai ma wata ran haka za a yi wani ruwa na musamman ka tsoro daga cikin ƙasa yadda haɗi ke tsorowa shi mun ayat Allah na da jan hankali ne wanda ya wannan shi yace zai wanta yace wallahu anzala minas sama'i ma'a Allah shine saukar da ruwa daga sama فأحيا به الأرض بعد موتها يرى يقسى باين تاموت إن في ذلك الآية أتتمنى نمر ما سبكت دروا كذا تبوشي ترايو أكوي آية أبن جني الوراء kusan girman Allah da kudura ta Allah kan wani abu nake abin tsayawa na kalura akwai ayar Allah kan abin amma ta da qaumin yasma'un ga mutane masu ji ji na fahimta Allah samu alansu Allah ci gaba wa لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا
Allahu akbar yawa duk wannan Allah subhanahu wataala yana jan hankalin mai hankali hanyoyi da mutum zai san kudura ta Allah da girman Allah ka san ka girman Allah dole kuma saboda yan sanin Allah da mun san Allah ga muna iya sanin girman Allah ta hanyar halittun shi ta hanyar ayoyin shi na ka san Allah ka san Allah ka girmama Allah mahalicin wannan abu nan daga cewa wa anna la wa inna lakum fil an'am la ibra lalle mutane bayi akwai abun lura a cikin dabbobi an'am a ta dabu na ni'ima rago timkiya akuya ɗan akuya saniya sa raƙumi raƙuma su ne an'am da misali an aka kawo su su ne dabbobi da muke rayuwa da su barewa ya kayi da cikin zakan tanga ta zuba da gudu da kanka haka bale zaki da kai maka bada maka ne shi ba sai shiga maka dabbobi da kake rayuwa da su kuma kake cin more su kake amare su ya ka maka su a kusanka ka tsaya ka lura yace a cikin dabbobin ni'ima da ibra akwai abu tsarin Allah ku tsaya ku lura za ku gano da girman Allah kan halittun wa'annan dabbobi wani a jumlace akwai aya cikin su gaba daya sai an bato maka wani abu daga cikin abin al'ajibi cikin wannan abu hita nusuqikum mimma fi butunihi nuta min nuta min fi butuniha Allah ta da mirin ya kawo Allah ce muna shayar da ku daga wani abu da yake cikin waɗannan dabbobi min bayin farsin wadami tsakanin jini da tumbi da kashi tsakanin tumbi da kashi jini da kashi Allah zai tato muku da labanan khalisa a cika dabba ta ci ciyawa ta ci dasa ta sha ruwa kai ka ci nama ka ci an kwambutar ka ci menene ka kare da kake hudawa eh wani hudawa to ita ka san hikimar Allah ta gudan abin Allah iya ya komi ta ci ciyawa ta ci dawa ta ci dusa ga kashin daban kuma aka na daban na musamman labanan kuma mamaki labanan kin nono ka ji ba irin launin nono bambancin da jini ko da kashi fari fes abu ne mai kalite mai kyau abin gani abin sha'awa laban khalisan yace nono tatacce har da ma'ana a cikin ikhlasi abinda babu wani garwayan kafi ko jini ko a ciki shi labana khalisa nono tatacce ba wannan jinin kuma ga jinin a jikin da ga kashi amma aka tato maka da labana khalisa yace kuma sadakan li sharibin kuma zaka sha cikin daɗi suwa ta wuce ba wahala ka ci kashin magagani ka ci kashin gajin da ke wuciya ina wuce daɗi shi a magaga ya huce sa'ar da cikin daɗin hucewa cikin daɗin hucewa cikin sauki ga din mai shari shari biyu ko san daɗin nono daɗin madara eh madara ke can madara shi laban laban madara wannan akwai aya abin gani a lura kasa Allah mai iko ne abin da ya so ke yi wata ta zubo kaɗan wata zubo da yawa na ga sani ake gudanwa sani ya ce guda sai ce wallahi ya kai haka ce baiwa litir 200 yake guda ta guda a jikinta wallahi 200 a nan Najeriya 200 ake guda a wuni sai da marici sani ya ce guda bai da wakil wani madara ta kawo wani madara da bu'in da yana mana masu miliyan da ta biyu ta uku a ba kama don haka kenan nan alaƙa ya shi akwai aya game da wannan al'amari yanzu bayan anan ya ambata mana wannan a jumlace kan nan kenan anwa da an baka dama ka tsaya ka lura kuɗin da halittar rakun halittar saniya wani abu akwai aya dole iya karanta mu kenan ilimi ilimin sana abu ilimi ne da kimiyya abu nan na bincike na sana wani abubuwan a kusan alakan su kusan alakan su tabbas suka ka karance su akwai ilimin su ilimin dabbobi ilimin halittu ilimin ilimin shirka akwai suka a cikin rayuwa akwai su kaza ka kai karatu na fa'inta na wa'altuwa ya ka wa'altu ka san girman Allah dukkan ilimin duka ya ce kuma bayan yanzu amana bayanin maganar dabbobi wanda za mu gano da girma da kudura ta Allah kan wani lamari kuma bayan wani hita wani samara wa min samaratin nakhil wal a'nab tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'qilun allati wa min thamaratin dakhil al-an'am daga cikin dai ayoyi na Allah a cikin abun gani a lura akwai cikin samaratin nakhil iyan itace na dabino wal anab da inabi shine tarezan wannan ababe da binu da inabi nan ma kwarai akwai abin gani a wani ayoyin Allah masu karanta su karanci labarin da da nau'in da da irin fa'idodin da ke badawa a wancan zamanin nan kayan a haramta giya Allah ke ga musu wani abu da suke yi da wannan abin tattakazuna minhu sakaran kuna ɗokan kuna hudda abin maye daga cikin dabino haka daga cikin inabi kusan dabino yau idan ka jika dabino kurin a cikin ruwa ka aije kare in yi wasu 'yan kwanaki idan ka ɗauko da ruwan ka sha yake su ƙwararwa shi ne ta nabiz su ake kuma amma shi ne siro a da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jika ruwan dabino kwana na daya ya sha kwana na biyu ya sha iban na uku ya bar shi ya bar shi wannan iya daga cikin wata fikiwa da wasu malamai ke doka kan mas'ala an ci ai a kaza akwai alkol kina kun abun haramu ne tunda an an ga akwai wasu bincike ai an bincika tunda a cikin a cikin burodi akwai yis yis kuwa akwai alcohol kantike kaza na alcohol kenan buru haram ne Allah san an alcohol wasu wasu anami wasu wannan sunan musu san wasu bacin burodi Allah san anami bacin burodi wai burodi wannan abin zai zai kai wa kiyaye kiyaye maka tunda a can akwai alcohol ko wane ne kenan burodi cin burodi haram ne kun bacin burodi bacin burodi cewa wa a cewa samun kun wani kantite na alkwal cikin kuka ci haramu ne akwai abu da yawa na ka kake ce da kullum haka na tiro haka yazo abu aure na wani lemo ne lemo ne ka samu kantite na alkwal ciki lemo ne nau'in lemo kantite na cikin aure ko ka samu da gidan an ka na kadan ne bai kai su ba duk mai shan hura hura nono nono wallahi in ka auna na auna na tsara na auna na gani kan tijan da wani mace wannan a cikin nono na auna ka auna na na abun na abun barigin abun laboratory suke kan tijan da wani na ciki na kace alkon ne a ciki ya ce nono haram haram nono haram ne kenan akwai wani kantitan a kan abubuwa matuƙa ba su bane ba su aka baya ba da a yi su kuma ba su yi kasa ba kuka ce akwai an ga akwai akwai kaza gari magani ana a ce akwai tite kantite kin zo kaza zai ce haramu ne ba haka bane ana da abun wannan in ya kai ya sa su kantita shi za ta magana su ko ba ka shakan kwadewa ba amma dan samun kurin kurin kantita kaɗan a cikin alkol to kan zama zama zama zama nan sallallahu alaihi jikawa yake an ce kwana na ɗaya iya sha kwana na biyu iya sha amma a na uku ne sai zubda dimmi hankali ya sani abin da ta a kwana na uku ya su inda ana kwana na biyu ba a samu wani kantita ana kwa ciki za a samu tabbas tun a kwana na uku aka samu zai sa su kowa san burkutu kusan burkutu ko burkutu a kura ce kura ce take take jama'a da haji yake ta kaje ai ma take ce a take ce kurin mutum kai hukuncin kun daga samu akwai kace ko abin haram kaga gaggawa haramta gaskiya kan gaskiya ai gaggawa haramta yace kuna dokan kuna abun shan abun maye nan kayan maganar kasan giya harko halakta shi yan kullum addini zai ce ku gane in kullum ne akan sadda mu addini ba a yi da ka din da kake ga abu kaza ne baka ka halitta da kanka ka haramta da kanka haka kuran jibi dan wani mun giya kowa san aibin giya cin mutunci cin mutunci cin mutunci mutun sha giya ya zur ya kama ganin banza amma manzon Allah iya kallo bai haramta ba farko dai an ce a ciki akwai amfani akwai cutarwa amma ne ya yawa haka ce yanzu ka kusan sallah kuna cikin maye ku sallah kenan ka yi sallah ana isha sun sai kana sha da sai ka hin azawa misali kan zo da isha ka sha ka hin asaba ka ka ji sune ka warware haka ina haka ki in wannan nasu qur'ani ko nasu qur'ani ne matakai uku aka bi kana cikin haramu ce to ka kenan inda da ra'ayi ne manzo Allah ya ka aibanta umar ta umar ta rasulullahi gaskiya kamata a yi magana kan giya umar ta rasulullahi kai magana giya wannan wataran alike cewa wataran an bani fatima sabon ba manata bane ba kwallo abu abin kai musulun ta yi hanyar jira ta nan ma ali an fatima an mai arme ba sa ba bebe kun sulaki ba ba kai ba ba lima ba yace yana jira na yana su zan je ni ciyawa ta kira nake saidawa ya je su kawo su saida zai samu abin walima annabi ta kamata ali kai walima yace ina da rabin guda biyu na zo na ɗarme su ina muna lodi mu za mu tahi kun ga abbas ya wuto a wani wuri abbas suna suna ruwa Mm, suna shan giya suna shan giya a wani biyar kusan gidan da ce kun abbas ya wuto da cin giya wannan da ya wuto gama gurin kun ta yadda takobin takobin kasan da bai kai yin dana kun da ya buga kun sai cire kun gurin gida ɗayan ya kashe ɗayan ta yi bakin ciki ido na riki ku su yadda zai uban shi ne uba ta gani shi kuma na ɗan bidiyar malaka a duniya suka iya malaka kudin wani ma wawu kudin wani ma wawu an sa ji a ciyawa a daida amma da laɓon duka an yi karɓon a gaji shi ya zo ciyar rasu rana kaga abin da amanka a fasa mani ne aka yi suna nan suna shan giya a wuri kaza kaza kaza manzo Allah ya shigo ya suko suna cikin su abbas ya daga kalama ko iya ya musulmi cewa ya kan daga iya musulmi ba iya musulmi a madina ba a maka ba amma madina ba maka ba ya dibi annabi ce ma an tume la abi da abi dukan ku bayan ubana ne bayan bayan bayan ne ya ce annabi annabi abu ba da ba gala a tashi kusa sai ya wuce magana ma kai ce annabi ce annabi kashi da adam duka ta bayin bayin ubana ne ku dai bayin bayin ne kurin annabi ga abun abbas bai zantuwa a lokacin ka haƙuri kurar musulmi ta kai yadda irin sa za a zo a sallah a iya abu mata abu kuliya abu mata abu du na mata abu kuma ta ma haka sabu suke amma ba ci haram mutu ba annabi ci haram mutu ba yadda Allah ka da aya innamal khamru wal maisir wal ansab ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون
wannan ita ce ƙarshen aya da ta sabko ta tsaye da lamarin giya gaba ɗaya ya yi wallazi amanu ya kuma su imani inna malhamar wal maisur wal ansab wal azlam a ce rijisun min amal shaitan fashtanibu la'alakum tuflihun kun ga giya da caca mu da kenan duk duka da wanta wal ansab da magana na ta magana na ta gumaka duk abin sai gumki wal azlam ne azlam duba su a can da nau'in duban su haka ake misali za a sa wani abu guda uku a cikin tulu ya sa amara ni rabi na hannun rabi ɗaya ba ko misali zai zai zai imam sai zai bulaguro ko wani arme ya sa ya sa abu guda uku kara uku a cikin katako uku in na dako a maranin rabi Allah ce in yi yin janya ba in na dako na hannun rabi kai Allah ce kai in yi abu na ba in na dako na ba komi a ciki ya ce to zai sake kai wadda wata shan suke ta biyu ta ta biyu nau'in duba ne an ta haka suke nau'in duba su to kenan ka ce kenan na yawa dukkan lamarin wani duba a duba a ce maka misali za ka yi armi yan wa na aka samu ƙura'a wata ƙura'a kuma na amin ƙura'a ƙuri'a an haka ce ya ce rihe idan ka karta fatiha ko ya ka bude ya dun san zuwa wajen malam tsibbi ya ka bude ya ka dangwala ya ka ga annabi ga ko annabi Musa annabi Shu'aib da ko annabawa in ka tabo annabi Ayuba ta kai kai kai za ka shi lafiya in ka tabo annabi Yusuf ce in ka bude ce Yusuf na akwai farin jini ka za ka farin jini haka dai abun tsari haka abun wanda ke to abun tsohon tun lokacin sabai ake abun ana cewa yanzu annabi Daniel ne umar iya rayuwa su haka umar idan ya kama ga zanutan kama kake a bula laka zan bula laka umar ya yake hana a wani abunan kuma duk abin da shar duba a maka duba a ce ma kaza kaza ne za ka yi arme zai ada an duba san wani ka da a wala ka sunna dole zai arme an duba mishi a ce eh armata aboki sa aka ce ko ce mai wani kawa ce haka armata in wani daga cikin abin suke akwai musu amma ina suke ake na mathematics ai wasa hankalinka ya suke misali suna misali Iliyasu suna suna misali Fatima to Iliyasu a cikin malamai ilimin ilimin na sai ilimin wancan nasu yanzu kama a ce alif ya daukan daya lam ya daukan talatin alif wani ya ta daukan goma haka abin yake ya alif alif daya sin talatin ya a gama ya a jisuni a gama haka gama su nan barkin abin da ya bada goma shirin talatin ba gama ba zai bada iyawa ya bada ɗari da hamsin ɗari tamanin ko ɗari biyu zai bada sunanka ita hada gonata fatima fa noti alif nawa ne ya gama haya da ne in ba da misali 150 ko 70 to nan na 350 na ta 110 300 daga kaza ya gama ya gama ya ba da nomba ya ba da turasan ya ba da sankisan nawa ya ba da ya dibi zai fardus ya ba ga goma sha biyu aka ba gida goma sha biyu to ya aga a nan aka samu amfan aka samu mara a ba ba da kanu bai wa ku arami kuna kana jama kuna kana bin kudin in aka samu babu ba mara ai wannan aboki arzikin gaci aboki zaman gaci haka suke zai wani wani wani wani wani wani wata mun fita mun gaskiya mun yi wa wani ruwan yi kiran Allah gama ta fara wani ba kenan kudan wato aka wani kashe ne to kenan Allah ya saukata wannan aya ta kace daga ran aka tsaida aka ce da giya da caca da gumaka da duba duka rijisu min amal shaitan kazam ta ce daga cikin aikin shaitan fashtanibu la'allakum tuflihun ku kaurace ma wannan abun dan ku samu rabo a wajen Allah ki duk mai rabo a wajen Allah dole ya bar giya dole ya bar modi dole ya bar gumki dole ya bar duba wannan kashe mataki da aka haramta giya tukwa kina ga inda addini ra'ayi ne kun yi addini gaskiya tana ana kamata ce haramci haramu ce amma bai haramta ba da wa manzo qur'anul hawa in wuri da wa'ayi yuha annabi ya ce da inda iya annabi wani hujja ce inda ya ce san su ce da ra'ayi ce sai ibrahim yuha ana sukar da wani aya to Allah ka doka kuma ta fanta hanya rab daga yau mun kare kurin kace go suka ganin a ran nan kuran kai kuya cikin Madina titi titi kan shi kaga ana ana ana ana zubdo tulin giya Madina suke warin giya gaba ɗaya suke warin warin giya kai ga mutane da yawa cikin da giya garin Madina ta a ran nan maka komai warin giya cikin titi ba za zuba gololo ba hana ba dan ba ra'ayi bane ba shi yasa kenan annabi ya hada ba babu wani ake shan giya duk wannan kenan addini bi ake Allah ya ce kaza a yi a bari a bari kurshi na addini kenan Allah ce nan tattakhizu minhu sakaran wa rizqan hasana kuna dokan abun abun maye da abinci kyakkyawa kuna ci abinci ta wannan ababan neman mu wannan ci inna fi zalika laayatan liqawmi yaqilun cikin lamarin wannan dabino da inabi na kuke dokan wannan abun arziki abun maye sauransu akwai aya abun gani alura ga mutane masu hankali Allah ya samu alalansu mun bayan wannan wata aya wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun
wa auha rabbuka ila an-nahl ubangijinka yayi wahayi zuwa ga kudan zuma mun san wahayi a larabci iya daukan ishara iya ɗaukar ilhami a tusa ma a ba'aka wa hana ila ummu musa irin wannan irin cikin amma wahayi fa wa ilai fa sabi ya musu ishara na maganar zakariya ke iya ke da lafazin he in je zo na ma'ana Allah ya tusa ma kudan zuma wani abu da yake yi dan amfaninku an takhidi min aljibal buyutan wa min ashajar wa mimma ya'rushun Allah ya ba ya sa mu zuma wani aikin tsarin rayuwa da take ta samu abincinta aka ba ta damar imma cikin dutse imma cikin itace ko a cikin gidaje rikin nakuna nan ne wurin zamanki kuma sun makuli min kulli samarat
ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
yanzu an ga mana ga inda aka ba ta tsarin rayu inda ta rayu wannan wurare a duwatsu a itace a rin dakuna sun makuli min kulli samara yanzu Allah tsara mata ki ci daga cikin dukkan iyan itace nan cewa zuma duk abin da ta ci wannan zuma dai akwai ta illa nau'in ta saba wanda wanda ta yi bukata a cikin abin itacen ya ce fasuliki subula rabbiki zulalan Allah ya baki hanya ta neman abinci Allah ba ta tsarin rayuwa da ya mata in wannan muna magana karanta halittar dabbobi ka tsaya ka karanta rayuwar zuwa kurin a ilmance cikin librori a jiba da nan na lakon da ake ka ga da suke rayuwa duniya ce tsari ne rayuwa ce sama da iya mata ƙarin kar gidanka al'umma ce tsarara al'umma zan al'umma tsari ne na al'umma da uwa da uba da yan gida yan aiki yan zuwa neman rahoto yan masu yin jin komai a tsare suke a zo a kiraya da abinci akwai abin da suke sai sun akwai abinci duka sauran su biyu su ka kanta abin abu abu aya aya aya Allah kan da mun zuma wallahi al'umma ce mai tsari alabatan dama yace ya khuruju min butun wannan zumuwa kana ma akwai wani jan hankalinka ka za ka karanci wannan dabba wannan kwari yace ya kharuju min butuniya sharabun mukhtalifun alwan daga wannan cikin wannan zumuwa da abin ta ci ita ga abin da bada kai ne zaka ci kaza ka ci kaza kaza kaza ya bada kashi mai tsami da wutsari in me ka ci ka ci kwamfutar ka ci kwai ka ci mishiri ka ci agwagwa ka ci talotalo da abin da ka ci ya koma tsami da abin da ka ci ita kuma da abin da ta ci ya samu wannan ruwan zuma a jikinta eh haka Allah tsara mata ita haka Allah sai komai Allah abin da ya so ki tsara kun duk kuma duka duka duka bayan Allah ne ku ba wanda ma kan shi haka Allah ya tsara kai ka ci kaza ka kaza kai kashi bi tsami zama ka ci ci ci ci ne ne ka gudu zuma ka shi haka haka ba ta ji kai kaza eh ka biya a baka fara kudi a baka ka sha kana cikin mu da gaji dadi ka gama ka ci da waina ka ci da waina da burodi zuma kuma kashi ne kashi ne ta eh haka da zaka shi ai yace tana hudda daga cikin tana hudda sharabun wani abin sha mukhtalifun alwanu zumuwa iri iri akwai ja akwai masara akwai hora iri iri wanda zumuwa dai tana iri iri ce ba ishama ba yi ba zumuwa kanta iri iri ce daban-daban kula daban-daban yace fi shifa'ul linnas a cikin zumuwa akwai magani ga mutane min malamin tafsir da jima suke cewa kaga Allah bai cewa bai cewa bai cewa kun shawarin nasa ba inda dai shawarin kai maganin komai ce amma cewa fi shifa'ul nas kenan akwai maganin da take yi Allah bai ganta da mu akwai magani a cikin ta bai ce maganin komai bace ba maka ta jarraba kuma sanan akwai abin da bata maganin shi amma tana da magani mai yawan gaske nan da yan kwanaki akwai dan wannan gashi nan ina ga mai kai da ka wannan wannan wannan nan na shi wannan wani angu da ya armi yau ya samu mun je saudiya ya samu matsala mun je duka likitoci a je a bashi wannan ciwo ne samu a bashi wannan muka ta wahala muka zo ne mai muka tambayi babban likita ta aikin ta aikin fata muka je aka mai aka mai examen kin aka bashi wannan ya shi muka ari zaman ne muka zo nan iyaran nan karshe dai ya ji an mutu shi magunnuka ko ta ko ta allura da ko ta kashi na ta ne birnin ne bada ko ta allura da kashi ne birnin shiga sattin ko shiga saba'in ko sattin a lura daya kuma ko za a yi na azo na ce yanzu abin zaman gida na sami labari irin wannan ciwo ana magani da zumuwa na ce na ɗaya daman akwai da jimawa wani doktor ɗan najeriya ne da ya zo nan duk ciwo gagara ya ce a aji komi kuma a kawo mishi zumuwa mai kyau ya ka wanke ya iya sa iya rihewa ba shi na ce akwai doktor sunusi akwai sunusi na kesa iya nan ma ya samu rashin lahiya ta ciwo haka shi ya hoto shi ma a takacin ta kwanan nan abin da ake mai kenan sai yake cewa iya neme wani baturan su mu suke ake tare da shi aka wani za a yanke mai kafa kashi ya hoto a hili yace ba a yanke ta ce a mutuwa zai yace bai mutuwa yace ku bar shi ba ruwan ku yace su musu kai kun an kullun wanke min ciwon he ta gida ka ruwan ku san ku san me ba ya kawo wani wata kwalaba da wani abu a ciki a ka su sun zuci ina wanke ina wanke sai ka wani abu sai shawa shawa shawa a kashin shawa alama hiri ya fasa ma yace wallahi muna yi muna yi wannan sai gashi wannan kashin iya tsoka tana tohowa karshe wurke garas sauran doktorori a ko me kai me karshe dai zumuwa ce mai kyau kullum ba ga mekanite shi wani ne shi ga ga nan na ce wani aka kai maka yana sai wani aji gambo a ka shi wani wani abu ka shi ka sai maganin ka wallahi waye na ce a na ce ya ce alai da manzo abin da za a yi ka bari na ce ka bari in jarraba gani wallahi yanzu da ya wuce garas iya na ce ka sai zuma na wajen abu wallahi zuma ya sa ya wuce garas shifa'ul linnas magani ce Allah ce kuma ga kuma ga mutane yace inna fi dhalika la'ayatan ya kawai tafakkarun cikin lamarin zumuwa kwarai cikin fa'idarta akwai aya abin gani a lura ga mutane masu lissafi masu tunani Allah samu alamus Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh